بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي ɗaya ga watan Jumadal Akhira shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 25 ga watan Disamba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 36 cikin jerin darussa daga littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli wallafar al-Imam Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri An-Namari Al-Qurtubi rahmatullahi alayhi Al-Imam ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi yana magana ne akan falala da ladubba na ilimi muna amfani da nuska ta Abul Ashbal Az-Zuhairi Allah ya saka mishi alkhairi wanda ya kirata da suna Sahihu Jami'i Bayan al-Ilmi wa Fadlihi za mu tashi a lambar gaba ta ɗari shida da saba'in daidai inda yake cewa wa an auf ibn malikin al'ashja'i ba manta ba yana magana akan zahabul ilm bayani akan cewa za a yi wani zamani wanda ilimi na musulunci to zai tafi za a wayi gari babu shi sai dai ɗan abin da ya saura a duniya shi ne kawo wannan hadithi wanda asalin hadisin halima muhammad ibn hanbal ya ruwaito shi a cikin musnadinsa hakanan abu nu'aymin al-asfahani a cikin al-hilya haka limamu abu abdurrahman an-nasa'i a cikin as-sunan al-kubra da ibn hibbana da tabarani da limamu tahawi a cikin mushkil al-afa ya ruwaito shi fadin auf ibn malik ibn ibn abi auf al-ashja'i wanda an yi sabani akan al-kunyarsa a maganganu mafi masu yawa Auf ya musulunta ne a shekara ta Khaibara sahabi ne sannan ya zauna kasar Sham a Hims kenan yana da wata kissa mashahuriya tsakanin shi Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kamar yadda yake cikin littafin Al-Isaba fi tamyiz sahaba lokacin da Umar ya je kasar Sham ya kai ziyarar rangadi din nan sai aka samu wani bayhude ya taho a guje wurin Sayyidina Umar gashi da raunuka a jikinsa ya ce ya kai umar kana cewa kana yin adalci yanzu ga shi wannan wani sahabi ne cikin mutanenka ya min wannan aika-aika to hankalin umar ya tashi ya ce wane ne sai ya ce wane ne sai ce to aje a nemo mini shi yanzu yanzu nan umar ya aika da mutane ya ce in an je a fara dukan shi kawai daga can to sai aka yi maza aka je a game cewa ga falin da ake ciki ka yi ta kanka sai ya ruga gidan mu'azu dan jabal ya ce don Allah ka je gun umar ka ba shi haƙuri cewa ka ba amma hukunci a bari a ji ta baki na a saurare ni tukunna to shine fa mu'azu ya zo tarar da umar yana yana sallah ya tsaya a bayan shi umar na idarwa ya ce an kawo wanda ya laifin nan ya ce an kawo kai ne dama mu'azu ya ce ba ni bane na zo ne maka bayani yana neman alfarma cewa kafin ka mai hukunci ka ji ta bakin shi ya to a shigo da shi aka shigo da shi ya ce mai uzurinka ya ce wannan bai hudun da ka gani ganin shi na yi ya kama wata mata musulma ya shiga da ita wani surkuki yana so ya mata fyaɗe shi ne na mai wannan duka mura ya jinjina mai ce ka kyauta sannan fa'amara bil yahudi fasuluba ce a je a rataye shi wannan kisa tana nan a cikin isaba fitan isaba sannan kuma al'imamu ibn asakir ya kawata a cikin tarihu dimashka wallahu alam allah ya gafarta musu gaba ɗaya tumala yake cewa bainama nahnu baina nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama zata yawmin id nazara ila as-sama'i fa qala aw kullu malikin al-ashja yake cewa wata rana muna zaune a gaban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama sai annabi ya kalli sararin samaniya fa qala yace hadha awanu raf awanu yurfa'u al-ilm yace wannan shine lokacin da za a dauke ilimi to malamai su yi kokarin su fahimci me annabi yake nufi da wannan shine lokacin cewa haza kamar lokacin da shi yake raye kenan wanda kuma hakikanin al'amari an san ba haka bane dauke ilimi zai zo ne daga baya a nan ne za ka ga al'imamu abu ja'afar ne fahawi ya kawo fassarori daga malamai cewa wannan kama faɗin Allah ne haza yau mukumin lazi kuntum tu aduna da za a ce ma ‘yan wuta ko ‘yan aljanna ko makamantansu haza yau mukumin lazi kuntum wannan shi ita wannan ita ce ranar ku da ake muku alkawari kaga sai aka kawo da haza wanda yake nuna al'ishara ilal qarib alhalin kuma ba'id ne akan kawo wannan don nuna tabbacin abin su ya faru akwai irin shida alkur'ani haka kaman in ka in ka dauka hadha ma tu aduna li kulli awabin hafiz hadha ma tu aduna wannan me kuma a ce zaka ma tu aduna hadha yawmukum zaka yawmukum to sai a kawo haka Imam Bahawi yace yana iya daukan kuma ya tamilu an yakuna lamma nazara ila samai uriya zalika al-yawm watakila kallon sama da yayi sai Allah ya haska mishi sai ya ga rana sai ya ga lokacin aka mai wani samfoti to shine da ya sako da kanshi sai yake cewa abinda na gani an nuna mini kaza ne yana ya daukan waɗannan ma'anonin da dai wasu mangaru da hawiye mai tsayi a inda ya fitar da hadisin a cikin ainihin wato mujalladin sa na farko na sharhu mushkil al-athar wallahu ta'ala ala fa qala rajulun sai wani mutum yake cewa min al-ansari cikin mutanen Madina yace yuqal lahu ziyad ibn labid ana ce mashi ziyad dan labid yace ayurfa'u ilmu ya rasulullah wa fina kitabullah ya manzon Allah yanzu za a wayi gari ilimin musulunci a neme shi a rasa bayan ga qur'ani kowa yana da shi wa qad allamnahu abna'ana wa nisa'ana har matan mu ma da ƴaƴan mu sun iya qur'ani a wata riwaya yace wa qad usbita wa wu'iya fil qulubi an samu tabbaci game da alkur'ani an tantance shi kuma zukata sun haddace shi kuma a wayi gari babu ilimin babu ilimin musulunci wannan nuna cewa qur'ani shine tushen ilimin musulunci a fahimta sabon nan indai akwai qur'ani to ba za a rasa ilimin musulunci ba yace amma ya zai a ce an wayi gari babu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah yace in kuntu la ahsibuka min afqahi alil madina nabi yace asha to ai kai ni ina ma kallon mutum ne mai zurfin tunani da fahimta ashe ba haka bane wa zakara lahu dalalata ahlil kitabi wa indahum ma indahum min kitabillahi sai ambata mushi yadda ahlil kitabi suka bace krista da yahudu bayan ga littafin Allah al-injila a wajen krista ga littafin Allah at-taura a wajen yahudu amma suka bace annabi ya ce mishi a cikin a cikin riwaya cikakkiya yake ce mishi baka ga yahudawa sun bata ba yace na gani alaysa fihim at-taurat yace tana nan ce to me faru da su nababuha wara'a zuhurihim baka ga kisoshi sun bace ba yace na gani ce alaysa fihim al-injil nababuha wara'a zuhurihim yace to haka su ma musulmai za su waye gari ga qur'anin sun haddace amma za su yi watsi da karantarwa sai ilimin qur'ani sai ilimin musulunci ya lalace kamar yadda muke gani keke da keke gashi nan kamar ka ce yanzu annabi yake faɗa wannan magana salawatullahi wasalamu alaihi fil akhirati ula falaqi jubair ibn nufair shaddad ibn aus jubair dan nufair a gaban shi aka wannan karatu to da ji haka sai tafin wani sahabi mai suna shaddad ibn aus bil musalla ya same shi a wurin sallar sa fa haddathahu hadha al haditha an auf bin malik al ashja'i yaje ce mishi kaji kaji abinda Auf dan Malik ya bada labari daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sadaqa Auf ibn Malik yace gaskiya ya fada muku thumma qala Shaddad sanan sai Shaddad kuma yayin sharhi yace hal tadri ma raf'ul ilm ka san me ake nufi da dauke ilimi qala qultu la adri yace wallahi ban sani qala dhahabu awiyatu awiyatihi za a wayi gari buhunan ilimi su tafi malamai masu ilimi a cikin kwakwalansu da zukatansu za a waye gari su ta mutuwa hal tadri ayyul ilmi awwala yurfa'u to a cikin ilimi ka san wani ilimin da za a fara daukewa a cikin mutane qala qultu la adri ce ban sani ba ala ga mutum malam qala al khushu'u hatta la yura khashi'a yace natsuwa za a dauke mutane natsuwa har sai an waye gari samun mutum na tsatse ma abu ne mai wahala wasu malamai suna ganin yana nufin nutsuwa fil jumla wasu kuma suka ce a nutsuwa a wajejen ibadoji a cikin sallah a cikin karatun alkur'ani a cikin duk abin da ya shafi mu'amala ta addini sai a wayi gari natsatsin mutane sun yi karanci wannan kuma yana nuna alaƙa ilimi da natsuwa cewa ilimi na haifar da natsuwa da zaran an cire ilimi na gaskiya a tare da mutane da za ga ba su da natsuwa za ga hayaniya da harigido da rashin ladabi ya yi yawa a cikinsu wannan kuma yana nuni har ila yau zuwa ga kamar yadda malamai suke faɗi ɗaukan izina daga na gabanka akan sunnonin da Allah ya tsara na rayuwa cewa kiristoci da yahudawa ga abin da suka yi ga sakamakon da ya haifi gare su don kai mu musulmi muna so mu gujewa wannan sai mu gujewa laifin da suka yi menene laifin da suka yi shine watsi da littafin Allah su kama sharholiyarsu su kama bin ra'ayinsu kiristoci tun yaushe suka kama wannan tun kama aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ballantana kuma yanzu yanzu misali daular America da take tutiya ita daula ce ba kirista ko dole ingila ko faransa babu wanda ya kai su rena addinin kuma ta addinin kiristan a hukumanci babu wanda ya kai su rena shi don ba sa aiki da dokokin shi ba sa ganin ba sa baya cikin marja'iyya abinda suke komawa in suna neman wata mafita ga rayuwarsu ko addininsu ko tarihinsu ko makomarsu babu ruwansu to ma musulmai mun wayi gari yanzu mun zama haka duk sanda mutum zai magana in ya buɗe baki kawai sai ya faɗi wata wata wata bata ko wani abu da ya saba wa addini ko kuma an kawo mishi a matsala ta addinin musulunci ya nuna ai wannan an daina yayinta ko ba za ta ci ba to babu abin da zai haifar wannan in ban da tsaba ragen lalacewa addini Allah ya tsare mu dan haka yana nuna wato wannan matsala daukar izina akan akan rayuwa da addini daga wanda suka gabace ka wa anil hasan qala daga al-hasan al-basri yace mautul alimi fulma ai mutuwan malami da ka ganta to fulmatu fulma shine khalalun fil bina rami ne a jikin gini aka ga dukkan gini da an yi mishi rami kwaya daya an zo an yi punching din shi ne da kasu da suke shikenan ya lalace ya riga ya lalace ko kuma a ce sutura dukkanta ana dagawa a ga wani waje bera ya ci ko wuta ta kona ko ko ruma ta lalata shi kaga ya lalace to shine fulma yace sulmatun fil islam la yasudduha shay'un babu abinda zai tare ta in aka samu wannan ramu ma tsaradal layl wan nahar matakar juyawa dare da rana dare da rana suna juyawa inda aka samu wani rani kamar yadda muka ji a wancan darasin da ya gabata cewa duk sanda wani malami ya mutu to sai a rasa wani irin shi da zai maye gurbin shi sai dai kama kame wannan da ya zama ɗan kama-kaman shi maran da ya mutu shi ba za a samu irin shi ba haka nan dai haka nan dai haka nan dai Allah malam ya buga wayan nan ya haƙuri da Allah muna darasi anan ba a haka don Allah wa an ibn sirina qala dhahaba al-ilmu falam yabqa illa gubbaratun fi awiyatin fi awiyati su'in yace dhahaba al-ilmu ilmi ya tafi falam yabqa babu abin da ya saura illa gubbaratun sai gubbar shine jam'i ne na gubar shine bakaya ragowan kure-kuren abu dan datti haka da ya saura dan kanzo dan saura saura dan saura saura fi au'iyatu su'in dan ragowa ilimin kadan kuma a cikin wasu zukata marasa nagarta ilimin dan kadan kuma zukatan da ke rike da shi ba irin zukata masu nagarta irin na da ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malam yace wa qala hilal ibn khabbab abu ala hilal ibn khabbab abu ala al-basri wani bararran bawa ne ga zaid ibn sauhan malami ne cikin malaman kasar basra yake cewa sa'altu sa'id ibn jubair qultu na tambayi malam sa'id dan jubair nace mishi ma alamatu sa'ati wa halakun nasi ko wa halakin nasu kenan sai zama wa ma alamatu halakin nasu menene alamar tashin alkiyama ko meye alamar cewa mutane sun halaka qala yace idza zahaba ulama'uhum idan malaman su suka mutu malaman gari malaman ƙasa malaman addini idan malaman gari kaza suka mutu mutanen garin nan sun halaka idan malaman ƙasa ka ba su ka mutu mutanen ƙasar nan sun halaka idan malaman ɗalibai kaza suka mutu wannan mutanen sun halaka yadda ka san yara ƙanana waɗanda iyayensu suka rasu suka bar su ƙanana suke matsayin abin tausayi to haka mutanen da malaman su suke mutu suka zama abin tausayi jama'a Allah gafarta mala albani namu Allah ji kanshi da rama na san lokaci da ya tsaya mana fada akan irin wannan abu wala kullun tana abun nan sai hankali na ya tashi yace kuna ganin yanzu muna raye kuna wasa da koyon karatun nan to za ku wayi gari wata ranar ba mana wannan tun ana muciya shi za ku wayi gari tabaran sai sai ka nemi wanda zai maka fada maka rasa fada wanda zai maka tankiya akan wani laifi da kai sai ka nemi maka rasa to yanzu ba gashi ba saboda babu babu malamai a cikin mutane babu babu su a kusa da kai babu babu masu ilimin waɗanda suka isa su mutum tankiya din Allah ya kyauta malam yace qala abu umar laqad ahsana abul attahiya haythu yaqulu abu umar shine ibnu abdul bari kenan yace abul attahiya mawakin nan isma'il ibn al qasim al anaz wani mawaki cikin mawakan daular abbasiya yar shekara ta 211 mawaki ne mai waka da yawa daga baya ya zama zahidi har ma ya bar waka sai sarki mahadi al-abbasi ya kama shi ya kulle shi ya bashi option cewa in mal'audatu ila shi'r aw sayf ce wallahi baka yi saka ba waka ba waka ka tana dadi muna so ka ce ba za ka yi ce wallahi ko ka dawo ka ci gaba waka ko kuma in kashe ka ce ka zaba kawai ko ko mutuwa ko waka shikenan sai ya kure dawo ci gaba da yin wakar shi shi ibn abdul barna yana da littafi da ya tattara mujalladi guda zuhudiyatu abil attahiya don yana da waƙoƙi da dama na zuhudu to shine yake cewa ma za ya fudu salihuna bihi suqiyat quburul salihin diyam sallal ilmu adahu wa zimam laula baqaya salihin afa ma kana tabaha lana wa rusul yace ma za ya fudu salihuna bihi menene mutanen kirki za su samu a wannan duniya suqiyat quburus salihina diyam bayan ga zuka ga kaburburan mutanen kirki an riga an shayar da su diyam diyam jam'i ne na diyamatu abin na dimatu kamar da zaka ce qirbatu qiram to haka dimatu diyam ma'anan shi shine almatsarul mustamir irin abin da ake cewa marka-marka to shine balarabe yake ce dima daga da'imu sai ce matsarun ko sama'un dimatu irin an wuna an kwana ana ruwa din to da yawan su kuma diyamun marka-marka ana ta yi yace to marka-marka ta jika kabarin salihai ai kasan in damuna ta kai damuna kabari yana shan ruwa wani ma har ya bude wani ma har a ga jikin mamacin kullu kafaninsa to duk bayi na kirki sun riga sun mutu kuma kaburburansu sun sha ruwa abin da yake nufi wato sun riga sun zama cikin matattu babu ba su da wani alfarma har ma ruwa na dukan kabarinsu to a wannan zamanin da babu mutanen kirki a duniya 'yan sauran da suka saura ɗaiɗaiwa a cikin mutanen banza mafiya yawa wahala kawai suke sha yace sallal ilahu ala nabi Allah ubangiji ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laqad muhiyat uhudin uhudin ba'dahu wa dhimam haqiqa an an goge alƙawarai a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa dhimam da kuma zimma wato shi ma dai alƙawari ne wanda yake kan wuyan mutane laula baqaya salihina afa yace ba dan dan ragowan burbushin salihai wanda ya riga ya ya tashi ba ma ma kana in tabaha lana wa rusum ci da da babu wanda ma zai gane mu wa rusum da kuma alamar laula baqaya wa laula rusum rusum shine kaman abin nan shati haka irin inda an yi an fara yin fandisho an sa cost ɗaya biyu shine rasum gashi nan inda rasmi damdani kuma mutum ya zai gida sai kudin shi ta kare sai ya danye cost biyu haka to na shi ake ce ma rasam ko kuma yana abin da ake ce ma abga mai kuke ce mashi inda kuke saka iyaka din nan bikam to wannan sune rasmu wato abin da za su bambance iyaka filin wani ko gonar wani ko mun gane yace wa an ata ibnu abi rabah fi qaulillahi azza wa jalla ata ibnu abi rabah Allah ya kara masa rahama ya bada fatawa ko kuma ya yayi bayani akan ma'anar fadin Allah awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha cikin sautin ra'adi ci gaina ya riga ya mata ma alama aya ko wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab a cikin suratul anbiya akwai aya kwatankwacin wannan ko eh fadin Allah afala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun to shi ya ce yana ganin ta cikin suratul ra'd ce wata fa haka yace awalam yaraw anna na'til arda su mutane su kafirai shin ba sa ganin cewa musu Allah muna zakkewa ƙasa nan kusuha min atrafiha mu dinga giggibare ta daga geffanta muna giggibare ta yace zakara sunaid an waqi'in bi isnadihi mithlu sai ce okay kala zahabu fuqaha'iha wa khiyaru ahliha wa khiyari ahliha abinda ake nufi da naqsul ardi min atrafiha shine mutuwar malamai da zababbun mutanen kirki shine an-naqs fil ard tawaya ƙasa ba wai ai ta giggibarewa har ta har ta zama babu ba da da zaka ji sai da da shi ganin sai ya rasa inda za a rayu wata rana ba wai ita wannan ƙasar haka physically ce ake rage ta ba sai ce wa qala ikrima wa sha'bi huwa an-nuqsan wa qabdul anfusi shine samun tawaya da mutuwar rayuka wa qala jami'a suka ce walau kanatil ardu tanqusu ko tunqasu da a ce ana rage ta ne da gaske a aikace qala ahaduhuma labaqa alayka khushuka to da wata rana sai gidanka ya ma kadan wa qala al-akharu kamar yadda misali za a ce in kana da gona a gaba gabar rafi kuma rafin ya cinye ta ko ko gida kaga wata rana zaka ga gonar taro wa labaqa alayka khushu hushin tabruzu fihi da kuma dajin da kake yin kake yin baraz kake yin ba haya da shi ma sai ya ma kadan وقال مجاهد مجاهد yake cewa nuqsanuha kharabuha wa mautu ahliha lalacewar duniya da kuma mutuwar mutanen duniya wani kuma yace wa qala al-hasan huwa zuhurul muslimina ala al-mushrikina shine a a musulmai su ci nasara a bayan akan kafirai wa zakara qatada fi tafsiri qatada ya ambata cewa قول إكرمة والحسن أنهما على ما ذكرناه كما يدمك أنبتانه ولم يزد من رأي شيئا سيبك أرقومي با وقول أطاء في تأويل الآية حسن جدا malin yace magana a ƙa'u wajen fassara wannan aya magana ce mai kyau ƙwarai yace talaqahu ahlul ilmi bil qabul malamai sun karɓi wannan magana wa huwa qaulul wa qaulul hasani aidan hasanun hasanul ma'ana jiddan maganan al-hasan al-basri ita ma tana da kyan ma'ana al-imam ibn kathir a cikin tafsirin shi shi ya ce maganar da ya zaba shine al-qawlu bi zuhuril islami aula a ce wannan yana nufin wato musulunci kaga shi maganan al-hasan al-basri kenan ya dauka musulunci ya bayyana to shine zance mafi dacewa yace saboda Allah ya ce walaqad ahlakna ma hawlakum min al-qura kaga can ma na'atil arda nanqusaha ahlakna ma hawlakum min alqura nasara ce da musulmai suke samu akan ainihin waɗanda ba musulmai ba wallahu a'lam wasu kuma suka ce nuqsanul ard bai kawo wannan ba nuqsanul ard shine ana nufin nuqsanu barakatiha wa thimariha albarkar ruwa na noma da albarkar damuna da albarkar ɗan itace ne take raguwa gonar da ake yin buhu hamsin sai a zo a yi buhu sha biyar kuma ga amfanin ya fito amma babu albarka ko kuma a yi buhu saba'in ma amma an sai da su kudin ba za su kai albarkar waccan ba ko mun gane mutum yana da gonar dabino ko mangoro ko inabi ga abin da ya saba siyarwa ya siyar kudin ba su kai ba ko kuma an noma din amma amfanin bai yi kyau ba wannan shi ma yana cikin ma'anar shi eh shine al-imamu ibnu asakir ya kawo ta waka a cikin littafin shi tarihu madinati dimashqa cewa al'ardu tahya ma asha fiha alimuha mata yamut alimun minha yamut darafu al'ardu tahya ma asha fiha alimuha ƙasa tana rayuwa matukar malamanta suna rayuwa mata yamut alimun minha yamut darafu duk sanda wani malami ya mutu to ka dauka kamar wani gefen ƙasa ya mutu an bangare mata wani gefe yace yace kal ardi tahya idza ma ulgi yani ma ila idza mal ghaythu halla biha kal ardi tahya idza mal ghaythu halla biha kamar yadda ƙasa take rayuwa idan ruwan sama ya sauka a gidanta a cikinta zuwa ƙarshen waƙar namanta sai kwatance da cewa kamar da annabi sallallahu alaihi ya faɗa cewa masali ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi ka masalil ghayth misalin abinda Allah ya aiko ne da shi na shari'a da ilimi kamar ruwan sama ne wato kamar yadda ruwan sama ke raya ƙasa haka ilimi ke raya ƙasa ta fuskar raya zakata don babu ilimin sai zakata su mutu ilimi ya mutu malam ya sake cewa وقال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس الله ya kara masa dashi da mahaifinsa yake cewa lamma mata zaidu yayin da zaidu dan sabit ya rasu yace man sarrahu an yanzura kaifa dhahabul ilmi fa hadha dhahabu duk wanda yake so ya san me ake nufi da tafiyar ilimi to ya kalli tafiyar ilimi ga yana mutuwan wannan kasar goma malami wato wato zaidu dan sabit wani malami ne jijjige a cikin jigajigan malamai sai Allah mai rasuwa wannan hadisi yana cikin mujam tabarani al-kabir da littafin al-musadrak na Abu Abdullahi al-Hakim an-Naisaburi da kuma Ibn Sadin a cikin tabaqat dukkanin su surwaito shi duk da yake isnadin yana da rauni amma yana da shawahidu wanda suka inganta kaman a cikin littafin al-Fasawi wato al-Ma'rifatu wat-Tarikh ya zo da lafazi daga ainihin wato Ammar ibn Abi Ammar cewa lamma mata Zaid ibn Thabit ka'attu ila ibn abbas fi dhillin fi dhilli qasr yayin da zaid dan sabit ya mutu da ni da ibn abbas sai muka samu ri muka tsuguna muna jiran a fito da shi a janaiza a jikin inuwar wani bene yace fa qala sai yace hakaza zahabul ilmi sai yace yadda ka gani dinnan wannan irin mutuwa to ita ce tafiyar ilimi laqad dufina al-yawma ilmun al-yawma ilmun kabirun yace yau dinnan ba ƙaramin ilimi ne za mu rufe a cikin makabarta ba wannan isnadi ne tabbatacce Allah ya sa mu cika da imani malam ya sake cewa wa an abi darda annahu kana yaqulu abu darda yana cewa ta'allamul ilma qabla an yuqbada al ilm ku koyi ilimi kafin a danke ilimi wa qabduhu an yuzhaba bi ahli bi ashabi karɓe ilimi shine a wayi gari ma'abota ilimi su mutu al'alimu walmuta'allimu sharikani fil khair da malami da dalibin ilimi waɗannan suna da tarayya a cikin alkhairi wasairun nasi la khaira fihi sauran mutane kuma su da wani alkhairi inna agnan nasi rajulun alimun uftuqira ila ilmihi fa nafa'a man iftaqara ilayhi mafi wadata a cikin mutane shine mutum malami masani wanda aka buƙatu zuwa ga iliminsa kuma ya zauna ya bayar da ilimin ga waɗanda suke da bukata malami masani mu ji wannan ba wai kowane malami ba wanda ya san abin da yake kuma bayan ya san abin da yake zama mutane suna da bukata zuwa ga wannan ilimin sannan ya zauna ya basu wannan sharɗin kenan malami ne masani an bukata ya zauna ya bayar wanda ya zauna ya bayar ba dan bukata ba dan riya da neman jayayya kaga ba shi yake nishi ba wanda ya zauna ya bayar da abin da bai sani ba kaga ba shi yake ba yace yace yace wa in istughniya an ilmi idan kuma aka wayi gari ba a da bukata zuwa ga ilimin shi nafa'a nafsuhu bil ilmi allazi wada'a Allahu azza wa jalla indahu to sai amfanar da kanshi da ilimin da Allah ya bashi famali ara wato ya aiki da ilimin sa koda mutane ba sa bukata famali ara famali ara ulama akum yamutuna abu da ya ce nisa malamai na ta mutuwa wa juhalakum la ya ta'allamuna su kuma jahilai ba sa tsayawa su koya su mai gurbin masanan wala kad khashitu an yadhhaba al-awwalu wa la yata'allama al-akhir ina jin tsoron kada waɗannan na farko su ƙare na bayan su basu koya ba wanda suka iya sun ƙare wanda ya kamata su koya su maye gurbin su da annabi yake cewa ya hamilu hadha al-ilmi min kulli khalafin uduluhu to a rasa udul din walau anna alima talaba alilma lazada ilmu masani kullun yana neman ilimi ilimin shi na karuwa wama naqasa ilmu shay'an taska ilimin bata raguwa dan wani ya je ya dibo ko ya kamfato walau anna aljahila talaba alilma lawajada alilma qa'ima jahili wanda bai san abin da yake ban ya tsaya ya koya zai tare da ilimi na nan yana jiran shi ya zo ya koya kawai famali arakum shiba'an min at-ta'ami yace ya na ganku kowa ya ci ya koshi yayi teba jiya'an min al-ilmi amma kuma a wajen ilimi kuma kuna da yunwa kuma ku je ku nema ba sai inda kaga musulmai da haka suke kowa a koshi bulbul ya sha sababbin kaya ya kai hularsa ga abin hawa ga gida ga motoci ga iyalai ga jari amma babu ilimi sai dai na duniya kawai ilimin duniya kam gashi nan malin ya ci gaba da cewa wa kana khallad ibn sulaiman al-hadrami hadrami khallad ibn sulaiman abu sulaiman al-misri al-hadrami wani malami ne cikin malaman da suke da riwaya cikin sunan nasa'i ya rasu a shekara ta 178 malami ne tela yace yaqulu samitu darraja naji darraj abu samh wannan malamin mai rauni ya kuri yana cewa ya'ti alan nasi zamanun yusminu ar-rajulu rahilatahu hatta taq'uda shahman za a zo wani lokaci da mutum zai dinga ciyar da dabbar shi har ta ƙoshi har ta zama ta kasa tashi saboda ƙoshi har ta taƙa'uda wanda ta kwanta saboda kitse ba ta iya tashi irin yadda ake kiwo na dabbobi a yanzu kaga sun yi kibar da har motsi ba sa iya yi sai kaga wai kaga turawa ba ta iya motsi saboda tsaba saboda tsaba kitse ko saniya ko raƙumi ko makamantansu to mutane za su dinga kiwata za su kula da ababen hawa har kwalliya da ƙoshiyar abin hawan yawa sun mai siru alaiha fil amsari sannan ya ta tafiya ya hauye ta yawo a cikin ƙasashe hatta tasira naqdan har kuma sai ta rame wannan ƙoshin ya rame yaltamisu man yuftihi bi sunnatin yana yawo yana neman wa zai bashi fatawa da sunna kad amila biha wanda yayi aiki yana so ya san matsayin wannan abin da yayi fala yajidu illa man yuftihi bizanni ba zai samu ba sai wanda zai ga mai to ina dai tsammanin kaza ne saboda yaduwar jahilci wato mutum zai aikata wani abu yana so ya ji daidai ne ko ba daidai bane bayan ya riga ya aikata yi ta neman wa zai bashi fatawa ya rasa ko dai saboda karancin malaman ko wahalar kaiwa zuwa gare su ko kuma mutuwarsu wannan ma a irin wannan zamanin muke rayuwa yanzu Allah ya tsare mu malam ya sake cewa warawar ya an ibn abbas radiyallahu anhu annahu kana yaqulu la yazalu alimun yamutu ba za a kushe ba malami yana mutuwa wa atharul lil haqqi yudrasu wannan burbushin na gaskiya shi kuma yana dashewa yana kodewa hatta yakthura ahlul jahali har sai jahilai sun yi yawa ya ce wa yadda haɓa ahalul ilmi malamai su ƙari fayu'allimunan biljahali sai zama wanda suka saura da jahilci ya su dan koya mutane su ba su iya ba suke koyar da jahilci fayu'amaluna ko fayu'amaluna biljahali sai a fara aiki da jahilci wa yudinuna bi ghairil haqqi a fara addinin da ba na gaskiya ba wa yudilluna an sawa'is sabil su batar da mutane daga tafarki madaidaici irin wannan abubuwan da da zaka suna faru wannan ya kawo wannan fitina wannan yazo da wata bid'a wannan yazo da wata fahimta mara kyau wani ya bulo da wani zindikanci kuma kowa yazo zai ja wata tawaga ya daura su akan wannan bata su rike gam suna tsammanin gaskiya ne su kudirce suna tsammanin gaskiya ne zazzaki ya kwashi nashi abul zabbar ya kwashi nashi muhammad yusuf ya kwasa wani ya kwasa kowa kowane batacce yanzu haka zai kwashi mutane ya sa akan wani tafarki mara kyau shi ne faye amalu na biljihali su dinga aiki da jahilci wa ya dino na bigairin haƙƙi su dinga addinin da ba na gaskiya ba wa ya dillo na an sawa isali a batar su daga tafarki mai didici Allah ka tsare mu wa nabi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala sayati ala ummati zamanun yakthuru alqurra annabi yace za a yi wani zamani wanda alarammomi za su yawa ba a cewa huffaz wannan da hausa ne amma da larabci ƙurra'u ake cewa ƙari makaranci ƙurra'u makaranta to su ne alarammomi za a yi wayi gari alarammomi mahaddata lafazin alƙur'ani ba sanin ma'ana ba aiki da shi babu mutunta alƙur'ani to za su yawa a gari yau ka ji an yaye 60 gobe ka ji an yaye guda 177 kowace makaranta ta yaye taron alarammomi a cika waje kamar ana taron siyasa wace duka duk alarammomi ne kamar da kake gani a yanzu a wata riwaya aka ce har hatta yara su haddace mata da zawarawa su haddace kowa ya iya Qur'ani Qur'ani zai zama mai sauki mai sauki har a zo ma a ce a cikin shekara guda wani ya iya a cikin wata shida ai ta saldotin mutane cewa sun haddace Al-Qur'ani cikin wani kankanin lokaci ba haka bane yace wa yaqilla al-fuqaha amma malamai za su yi karanci malamai za su yi karanci sai kaga su kansu alarmomin nan ba su ma taɓa ganin malami ba domin hatta wanda suka koya musu babu malamai a cikinsu su ma kawai mahaddata ne irinsu su suke koya musu amma a cikin malamansu ma ba su taɓa ganin malami ba ya ce wa yuk badal ilmi za a danke ilimi ya bar cikin mutane wa ya kafural harju kashe-kashe ya yawa kalu ya rasulallah wa mal harju suka ce ya manza Allah me alharj kala alƙatlu bainaku kisa a tsakankaninku waye kashe kani kani ya kashe wa miji ya kashe mata mata ta kashe miji makwabci ya kashe makwabci amini ya kashe amini haka mutane su ta kashe junan su wanda asali ya kamata su kare junan su kuma ya ati ba'da zalika zamanu yuqra'ul qur'an yaqra'ul yaqra'ul qur'ana rijalun min ummati la yujawizu taraqiyya yace daga nan kuma za a yi wani zamani da mutane su kanta alqur'ani bai wuce makogoron su kuma ya ati ba'da zalika zamanun yudadilul munafiqul kafirul mushrika bimithli ma yaqulu a wayi gari munafiki yana jayayya da kafiri ko yana jayayya da mushriki akan irin laifin da yake yace wani dan bid'a kuma shi ma dan bid'a ne yace wani batacce kuma shi ya batacce ne ko mun gane yanzu kamar yanzu wani Abdul Jabbar din zaka iya jin shi sai yana yana yana wani dan bid'a raddi dan uwan shi yana wa yana wa ɗan dariƙa ɗan uwan shi raddi kuma ya fi su mabata zaka wannan dan dan dan dan dan bata kaza yana yi wani akan wata bata shi ma raddi wato mai kashi a a gindiho kuma ake cewa ne me baya kawo gudunmawar gobara mai ake cewa ne mai wuta a tsuliya bai kawo gudunmawar gobara mai bunu kana da bukashin abin nan bunu a duburarka ba ka kawo gudunmawar gobara don kai ma za ka kama da wuta wannan zamanin kaga shi ma a cikin shi muke rayu wannan hadisi ne sahihi al-imamul hakim ya fitar da shi duk da malam bai tafarjin shi ba nan kuma ya inganta shi kuma zahabi ya dace da shi akan ingantawar hadisi ne tabbatacce wa an abi darrai kala mali ara ulama akum yadhhabuna wajhalakum la yata'allamuna yace ya akai naga malaman ku suna ta karewa jahilai kuma ba sa koyon ilimi ta'allamu qabla an yurfa al-ilm jama'a ku tsaya koyi ilimi kafin a dauke shi fa inna raf'al ilmi dhahabul ulama dauke ilimi shine mutuwan malamai mali arakum tahrusuna ala ma qad tukila lakum bihi me yasa naga kun fi damuwa kun fi kwaɗayi akan abin da Allah ya lamunce muku arzikinku da numfashinku da cinku da shanku da kuka fi damuwa da shi Allah ya lamunce muku cewa arzikin a hannun shi yake sannan wata da'una ma wakiltum abinda kuma Allah ya jibinta muku ya ce ku za ku kare shi ya kare muku wanda shi kuma kun rabu da shi shine addinin Allah ya jibinta muku abincinku da numfashinku da cinku da shanku cewa ku kuma ku kare mashi addininsa. In tansurullah yansurku mai sabbit a ƙadamaku da ire-irensu. Me yasa na ga abin da ya kamata ku damu da shi ba shi ku damu da shi ba. Li'anna bishirarikum absaru min albayatirati bil khair. Yace ina wannan magana ne saboda Musa Habbai ji Abu Darda'i mun fi veterinary doctors su ne albayatira jam'u baitari dama kama ce ta larabci asalinta baitari shi ne vet doctor wato likitan dabbobi to likitan dabbobi idan masani ne da ya kalli alkhail doki dawakai ya san mai lafiya ya san mara lafiya yana kallon su dabbobin shi ko yanzu kana da kaji da ka kira likitan dabbobi yana zuwa da ya kalle su ya san me ke damun su baya bukatan sai ya musu wani gwaje-gwaje ko an an dauki jinin su an je laboratory yadda ake dan adam yana kallon su zai ce maka kaza ne ga abin da za a musu to haka likita da ke kula da dawakai yace to mu muna iya gane waye mutumin kirki waye mutumin banza a cikin ku fiye da yadda likitocin dabbobi ke gane dabbobi wani ne mai lafiya wani ne mara lafiya humul lazina la ya'tuna salata illa dabara ko dubara ana karanta shi duka haka ya ce mutanen banza a cikinku sun wanda ba sa zuwa sallah illa dubaran ko dabaran ba sa zuwa sallah sai a makare ana karanta shi dubaran da dabaran kamar yadda na fara al'imamun la'askari ya wajaha cewa abin nan addamu afsahu wato abin da ake nufi ƙarshe ba su zuwa sai ƙarshen lokaci domin addubar ko addabar shine akhir shay ko menene wannan hadisin na mu'azu dubara kulli salatin la tada anna an taqra'a dubara kulli salatin ai akhira kulli salatin to mutanen da ba sa mutanen banza a cikin ku sune wanda ba sa zuwa sallah sai a ƙarshen lokaci a makare duk mutum zai zama al'ada shi kullum a makare yake zuwa sallah to wannan ba alama mutumin kirki bane shi amma dan wani uzuri yau ko gobe ya sa haka to ba da sauki amma a ce kullum kai baka zuwa sallah sai ka makara to wannan sahabi Abu Darai yana ganin na da gaskin alamar kai mutumin banza ne a cikin mutane Allah ka tsare mu yace wala yasma'una alqur'ana illa hujran yazo an jaharan ko amma kuskure ne gaskiya na bugun inji na binciki wasu daga cikin masadar ɗin ko ina za ka gano ne da illa hujiran ba sa karanta alƙur'ani sai da baki kaɗai bai kai zuci ba shi ne ma'anan hujir bil lisani la bil qal in kuma ka ce illa jaharan ɗin zai iya ɗaukan shi kuma ma'anarsa wato sai inda suka ga za a ji su sai in suna cikin mutane amma sun keɓance daga su sai Allah sai halinsu to ba sa karanta alƙur'ani to wannan shi ma alama ce ta mutanen banza Allah ka tsare mu wannan wannan kissa tana cikin littafin Shu'abul Iman ko wannan asari ne mauqufi a cikin littafin Shu'abul Iman na Limamu Abubakar al-Baihaqi da kuma isnadi wanda yake sahihi zuwa ga shi Abu Dardai amma akwai riwaya marfu'iya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito a cikin musnadinsa da kuma cikin littafin sa Kitabuz Zuhdi da shi da wasu malamai wanda ba waɗannan ba bari mu ji lafazin yadda yake cewa inna lil munafiqina alamat munafikai sa da wasu alamomi yace yu'rafuna biha ana gane su da ita tahiyyatuhum la'ana gaisuwar su tsinuwa ne a ce kai dan shegiya aga aga ga mutane sa gaisuwa kai dan iska kai banza to wannan gaisuwa ce ta munafikai wa ta'amuhum nahba cin abincin su kuma wawa mutun ya saka wawa abinci yayi baba kere ya ce wa ganimatuhum gulul dukiyarsu kuma ta satan dukiya al'umma ce duk kudin da suka tara kudi ne na kudi ne na haram kudi ne na, satan dukiyar al'umma an ba su wasu mukamai ko wata dama sun yi babakere ya ce wala ya karabunal da illa hujran ba sa zuwa masallaci sai an gama sallah sai ana ganin su ya ce annabi ya ce wala ya tuna salata illa dabaran ba sa zuwa sallah sai a makare mustakbirina masu dan banzan girman kai la ya alafuna wala yu'lafuna ba a sabawa da su a cikin musulmai kuma tare da kwata-kwata ku kuna so ku sabo da su ba su za ga ba su yarda da kowa ba masallacin ma da ya shigo kore sallah sai ya fice ba gurin shi da kowa la ya alifuna wala yu'lafuna mutum ya dawo anguwa sabuwa ya zauna ya shekara goma ba a san kalar shi ba ba a san wani irin sana'a yake ba ba a san wani irin tunani ne a cikin zuciyar shi ba sai ran da ya mutu za a zo ana cigiyar usalan anguwa ko ran da matar shi ta mutu ko dan shi sannan za a yi cigiyar soya za su musu sallar gawa ba ruwan shi da kowa ce to wannan alamar munafiki ne ya ce hushabun bin laili in dare yayi yanda ka san an aje itace bacci kawai ya ce wa sakhabun bin nahari in gari waye kuma ba su da aiki in banda hayaniya din da ka wuce kawai karan motoci ne da horn ana ta rikici ana ta sayayya ana kasuwanci amma babu babu zikiri da rana babu sallar dare ko istighfari da daddare wannan yana cikin musulmi Imam Ahmad ibn Hanbal wannan hadisi yana da hadari kwarai sai ka duba kaga a cikin wannan sufofin wacce ce ta shafe ka kaka fara tunanin a wannan suwanan ne yayi a kai ka fara tunani tukunna ka ci moriyarsa abinda ka san ya zama matsala kaka gyara duk da yake isnadin yana da rauni amma fa irin wannan hadisin jama'a ana hujja da isna irin wannan hadisan a wajen wa'azi mu kiyaye wannan domin raunin su ba rauni ne da aka yi watsi da shi ba kuma dama ana amfani da su irin su ne da aka ce ana amfani da su wajen at-targhib wa tarhib domin duk wannan abin yanzu ai koda isnadin bai inganta ba amma duk abin da aka faɗa a ciki ai matsala ne duk abin da aka faɗa babu wanda in kana yi zaka ce to tunda isnadin bai inganta ba babu komai kaga dai khushubun musannada ai qur'ani mai ambata ka annahum khushubun musannada daman fassara shikenan kaman itatuwa da aka jijjingire su ba su da motsi to a ce in ka kwanta shikenan wani ma yanzu nan da muke karatu karfe bakwai saura wala wani ma bai karfe bakwai ma ta yi ku wala wani ma bai farka ba yanzu yanda ake sanyin nan bai farka ba matan shi ma an ta mai magana wallahi sai ya mata ashar sai tara zai sallah asuba shi mun sha jin irin wannan tambayar mata su dinga tambayar mu alga ta malam ina hukuncin miji na bai tashi sallah asuba sai karfe 8 ya matsala auren mu sai auren ku yana nan sai dai ki ta mai addu'a Allah ya shirye shi rashin sallah bai kashe aure har har ƴaƴan wani ma har ƴaƴan shi za su maka tambaya yara ƙanana su ma tambaya a yanzu misali ba azumi ya kusa ba yanzu in ana sallah asuba ana canake iya sahun nan ne na hudun nan bai wuce na hudun nan ko to bari ka ga yadda za a ce ɗaya ga watan ramadana za ka ɗauka sallar juma'a ce yake ranar da asuba sai ga masallacin na ya cika haka za ka rasa ta wai da mutanen wai a ina suke baƙi aka yi ne ko ‘yan anguwan nan ne ko ‘yan ina ne ina suke ana yin tsakiyar azumi ko za ka daina ganin su akwai mutumin da fa ko sahur bai tashi wai saboda shi bai so ya bai so ya a tsaga mai bacci ya haƙura da dilladan nan na sahur Allah ya kyauta Daka jama'a mai kokari mu kiyaye waɗannan abubuwan gaskiya. Yana daga cikin sifatul munafikin da malamai suke ambata, mutane waɗanda suke da waɗannan alamomin wanda yake gaisuwa maimakon tahiyyatuhum salam sai ya zama tahiyyatuhu la'ana. Sannan abincin shi kuma zai ta cin abinci yana wawa. Cikin shi bai wasa da abinci sannan kuma bai yin wata ibada da rana ko da dare. Da rana kawai duniya kawai yake nema. Da dare kuma bacci kawai yake yi. To su ne khushubun bil laili wa sakhabun bin nahari Allah ka tsare warwaina an tammam ibn abi najih kala kuntu jalisan inda muhammad ibn sirin iz ja'ahu rajulun faqala inni ra'aytu al-laylata anna ta'iran nazala min as-sama'i ala yasaminatin yace cikin daren nan cikin daren nan naga wani tsuntsu ya sauka akan wata fulawa shine yasamina yasmin da ake sama ƴaƴa suna ai sunan fulawa yasmin fulawa ce ban ce ka a saka ban ga yana maka yana kana so zaka yi sawa yarka sunan ba in maka ka ce ma da hausa sunanta kawai fulawa ko da hausa ka fara ka ba wanda zai ce maka haram ne kai ka jiyo yarka ce ko to fana tafa minha sai ya ya tsatsaga yayi tofi ya ya abinga sun matsara hatta da khala fi samai sai daga kuma tsatsan ya tashi har ya tafi sama ya hau kan fulawan nan sai ya tsatsaga da bakin shi sai ya tashi faqala ibn sirina mafarki ne yayi da yi wannan mafarkin sai kun sai ibn sirin na ƙwararren malami ne a fasar mafarki sai ce mashi haza qabdul ulama to an nuna maka wani malami ne zai mutu qala tamamun falam tambi tilka sana hatta mata al-hasan wa ibn sirina wa maqul wa sittatun min al-ulama bil afaq matu tilka sana wannan shekara ta 100 ne ina ga da biyu ba na manta ba wannan abin ya faru domin a wannan shekarar ne daga nan ne suka yi ta mutuwa farkon dai karni na biyu din nan wannan mafarkin da aka yi aka ce to ai mutuwar malamai ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ko wannan shekarar bata kare ba sai da duk waɗannan malaman suka fada suka mutu da wasu ma wanda bai ambata ba Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sa sun huta za mu surara anan muna akwai akwai baki da muka yi na manta ba ambace su ba dan uwa daga gumi daga garin gumi malam sadiq ko mala shine sunanka ko salih malami ne mai wa'azi shi ma da karantawa a can garin su na gumi ƙasar zamfara muna mashi maraba da zuwa da fatan kakwana cikin sanyin zaria lahiya lau don sanyin lokacin shi ya riga ya riga ya gama firgita mutane ga kuma malam abu tau'ama malam ko kana da wani taliki na san ka akwai ka akwai taliki ba taliki eh to muna wa kowa barka da zuwa za mu saurara nan sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi